إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 15 ga wata na Rajab hijira shekara 438 wanda ya dace da sha biyu ga wata na hudu shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na hudu a cikin littayinmu alwajiz fi a ƙirata salafis salih ba wancan ba fi filfiƙi ne wannan na aƙida ne wancan na talata na aƙida na fiƙihu ne wanda aka sani wanda ya jima da farawa wannan sabo ne na aƙidar salafis salih alwajiz fi a ƙirata salafis salih kenan littayi takaitacce wanda zai bayanin aqidar magabata na kwarai yau darasin mu na hudu ne a wannan littafin insha Allah a darasin mu na uku muna cikin bayanin bambancin ahlus sunna wal jamaa da sauran kungiyoyi na yan bid'a ya jero ababe wajen goma sha hudu amma a sati da ya gabata mun tsaya a mas'ala ta uku wanda tana bayan bayani na ahalu sunna wal jama'a suna tsaka-tsaki ma'ana ba sa huce gona da iri kuma ba sa ragewa da cewa sun takaita ɗoko madogararsu daga ƙur'ani da sunna da ba da mahimmanci da ƙur'ani da sunna da meka wuya kan abin da ya zo a ƙur'ani da sunna daidai da fahimtar magabata na kwarai masala ta uku ita ce cewa ba su da wani shugaba wanda suke girmamawa duk abin da ya hudi dole a bi ba a barin wata maganar shi banda manzala ne kadai shi ne kadai shugaba a wajensu wanda zai magana gaba daya a doka na yi a yi na bari a bari bayan shi babu wani mahaluki da zai tsikin matsayi wani shine aqidar ahlus sunna wal jamaa kenan yau zamu ci gaba da magana ta hudu abinda yake bambanta ahlus sunna wal jamaa da sauran kungiyoyi na bata na an san zuciya an ra'ayi kwace an bid'a yace tarkuhum al khusumat fi ad-din wa mujanabatu ahliha wa tarku al jidal wal mira fi masail al halal wal haram wa dukhulihim fi ad-din kulli suna barin jayayya ko rigima cikin lamarin addini da nisantar 'yan rigima da 'yan jayayya ba sa jayayya ko gardama cikin abin da ya shi halak ko haram mana halak halaka ce haram haram ne ba wani magana tawili ka shiga ka kawo ra'ayi a ciki kuma ba sa raba kafa cikin addini sun shiga addini gaba daya ba wani bangare ina cikin rabi rabi ina waje a udkhulu fi silmi kafa gaba daya ta'zimuhum li salaf salih abana hudu suna nabiyar kai nabiyar ta'zimuhum li salaf salih suna girmama magabata na kwarai wa itiqaduhum bi anna tariqat salaf aslam wa a'lam wa ahkam kuma aƙidarsu hanyar aƙidar magabata tana da aƙidar hanyar magabata na ƙwarai asalam ta lahiya wa a'alam kuma an ilimi ya yi tabbata a cikinta wa hakan ta yi hikima kin ba wata da ba za ka a wannan ai akwai masu ai wancan yan warko ilimi ne amma abin da ya ilimi ne wane ne yan bayan sun ilimi a hanyar salaf su ne asalam wa a'alam wa ahakam hanyar salaf ita in lafiya ce kubuta daga hallaka ta yi in ilimin ne ta yi in hikimar ce ta yi haka ce aƙida alisunar jama'a rafado mutawil ba ruwansu da tawili wasu salamun da shari'a kuma suna mai wuya ga abin da shari'a ta hudu ma'a taƙadimin an naƙal alalakal kuma suna gabatar da naƙal alalakal nan ma'ana kun san akwai daga baya duna gana magana suna magana magana ta jayayya husuma cikin addini mu wa Allah godiya da ya kare mu daga abun ɗan wa an waye gari a wannan duniya addini ya koma hira kuran kurai labarin sai bin taimiyya ya sa ruwa ana ta rigima da mutane masu aƙidu a wancan zamanin sun tashi aƙidu sun shiga musulunci musulunci ya yadu aƙidu na yunan na masu bautar gumaka masu bautar abtewa ya shigo da ra'ayi cikin addini an sa hira da magana wasu ce a tun ta kai harkorokon wani bin taimiyya cewa harkorokon ire-iren su magana masu aƙidar da ana aƙidar cewa a da kai kabira kai ɗan kafiri ne aka zo aƙidar a ba a ce ma kafi kana baina baina baka kawo aka zo kai magana murji'a masu murji'a su khawarij masu cewa in dai kai kabila kun ka zama kawuri murji'a su kuma a in dai kai imani ba laihi zilihi bai cutar da kai in dai kai imani shikenan kuma da imanin ka imanin jibril duk daya da annaba da imanin imani ya gurin in dai imani in da imani dan kai wani kabila ba komai aka zo yan baina baina mutazila su kuma suka ce a idan kai kabira ba an ce ma ba kawuri kun ba an ce maka musulmi ba kana baina baina amma ɗan kan mutu kan mutu abada haka irin aƙidu aka zo kai maganan ma Allah baka ce misali irin masu ce ma ba ma Allah ba ma Allah siffa misali za ce misali Allah misali Allah sami'i ne ya ce bila sami'i basina bila basa haka irin aƙidu ba ce Allah ba ka ce Allah miji ne kudin a kaunar ayi a an ka ce mai ji ne kenan ka sufi da kenan da halitta shi halitta ce aka mai ji ka ce Allah mai wani abin kun hira an ci ba an ci ba Allah sama Allah sama kayan sama an ka ba Allah shi ha kenan ta ira wani rayin a wani kalamun layi ne Qur'ana ce kalamun layi kenan Allah ya magana a ji sauti a kai sauti kenan Allah yana abu sabo kenan an wa Allah kenan hudus in wani ra'ayi kudin shiga addini suka rikita addini kwata-kwata shi zai ta yanzu akwai akidu diyar malamai shiga cikin akida ma ka sama bata lokaci domin ka sama zaka samu da rikici musamman inda ka gaba addinin ka ba a wancan zamanin haka aka rayu irin wani maganganu sa ra'ayi cikin addini to shine ke kwanta maka na salaf salafiya ahlu sunna wal jamaa ba ruwan su da hira cikin addini ba rigima ba gardama kurin da nasu yanzu kurin game kauya kuran kakan Allah mai ji ne mai gani ne dole ya hudi kafa kanka wala hannu da maganar ido dole sifanta ba kan shi kanka za ka cikin hira ka bar nasi a yanda ya zo kuran kenan su ba ruwansa da tawili suna mai kauye ga shari'a kuma suna gabatar da kuma saki da cewa ai me suka ce gabatar da hankali akan nakal akwai masu kana aqidar idan nasi ya zo Allah ba mutum hankali hankali shine mutum ya za a ci ba ji hankali to su masu magana cewa hankali ake gabatarwa akan nasi ko da aya ta zo ko hadisi ya zo a wannan ai hankali bai ɗauka kaza ai kaza ya zai hankali ya ɗauka ka ce Allah iya sama ya za ka ɗauka ka ce Allah iya magana irin kaza kenan ta su kenan kun baiwa za su kawo hankalinsu su kara duk nasin da ya zo ko ya zo a ƙur'ani ko a sunna duk inganci shi a sunna in saba hankalinsu su ce a baiwa fur suna ba hankali kima sama da nasi yan wace kuma za a bar abu ga hankali kowa na shirba a nan hankali kowa na shirba akwai abin da ha abu da ka gano ba ne gano kowa za a yi abin ba gina ba da kibla to su suna gabatar da hankali akan nassi shine taqdimum naqal ala alaqal su magabata salaf suna gabatar mai annaqal nassin da yazo imma qur'ani imma sunna shi ne a gaba ko da ni ban gane ba ya sa haka don in yarda sami na wa ana ba na gane ba ya zo da fata Allah ce ko ban gane ba shikenan haka Allah kaza haka Allah ce sai ba dole na gano ma'ana abu shikenan Allah ce da miji ne me gani ne me kaza ne iya sama ya yake san barwana ya ne ya ne da ta Allah ba sani ba kuma na sani ba a takaice kenan kurin in nasi ya zo ba a kawo ra'ayi to su kenan ahlus jama'a suna gabatar da naqal ala alaqal suna gabatar da nasi akan hankali tasawuratul adhan da me aka cewa suna gabatar kenan da da hankali da nakal akan hankali da yayayen yayayen tunani kwashe kwashen tunani shin tasawwatul azan kwashe kwashen hankali abin nan ina ya kawo maka nan yau kawo maka nan nan ka haka ne gobe gobe ka sauya irin duk kwashe kwashen hankali ne lahzana mana hankali Allah sana kuma ta hankali shi da gumi ke magana tafsirin shi raddul adhani ila ma'anil qur'an shine ba a tasirin gumi radul azan dan gumi ya taso shi kuma bayanin da ya samu tafsirin jami'ar sunan ya taso wata rayuwa wanda duniyar hausa ɗan kisoshi ɗan wa'azin turmi da tafsirai iri-iri dai an yi wasa za a zo tafsiri aka zo za a zo a yi a ja'a ɗaya bi a yi kissa ta awa guda ko awa biyu ya kawai gari mutum zai shi wajen wa'azin ya dawo mai kuka baka labarin ƙur'ani sai ka baka labarin kissa ai kisa kaza ta wani kaza kisa ce kurun akan shi da yadda aka jima ana yi kuma ya aka rikita kisa da alkur'ani mutum ya ce ya jojin kur'ani ya ce ai ya ji an ce Allah ce kaza kisa labarin daga cikin kisa ya dauka magana Allah ce haka shi ya ba labarin ai Allah ma ce kaza a cikin kur'ani ya aka rikita kisoshi da alkur'ani to shine gumin tafsirin da yayi raddul azhan ila ma'al alkur'ani a maido hankalin mutane zuwa ga ma'anar alkur'ani shi yasa bai yawan taba kawo labari kawo hira kawo sharhi da gumi yake kama kai kwata maka mai ma'ana qur'ani abin da kake kwatanta maka me Allah ke cewa din shi ya take ta kissa da waye shi kenan shi mai do hankula zuwa ga ma'ana alqur'ani shin da Allah ya saka min alheri Allah ya kanshi gauta mishi kenan su ahlus sunna wal jamaa ba suna gabatar da nakal akan hankali da yayayen tunani wa ikhda'i thani lil awwal da cewa dole na biyun ma'ana na biyu ya kaskantar da kai mai kauya ga na farko me ma'anar magana na biyu kenan ya hankali da ya yi hankali dole ya mai kauya ga abin da nasu ya kawo dole haka ce aƙi da su kuma abu na bakwai jama'un bayanin nusus fil masalatul wahida wa radum al-mushabih ila al-muhkam suna in nasi yazo kan wata mas'ala baka dauka nasu daga hukunci a za a dauko wannan za a ɗauko wannan ana gama nasoshi na shari'a ba a ɗauko a ture wannan ana gama nasoshi na shari'a suna haɗa nasoshi kan masala guda a ga wacce ce mahi rinjaye a cikin nan na ce kaza na ce kaza wanne ne ko kuma anai ya zai magana mata hin guda akan ba tsara in ma can ta inganci ko na saka ko na mansuku ne duka dai irin bayanai su a gama nasoshi sai a samu huta kan masala guda da ban da ya rikitas sai a koma kan tushe wanda ba shi ba kan shi har ci aqidar su abu na takwas annahum qudwatu salihin alladhina yahdun ila alhaq su suna zamantowa jagorori na gari ga masu neman gaskiya ga inda take ana koyi da sojabin gaskiya wa rushudun ila siratal mustaqim suna shiryar da mutane zuwa ga hanya mai kakkatotar hal aljanna kenan me ka haka bisabatihim ala alhaq domin su sun tabbata akan gaskiya wa adamu taqallubihim da rishin kai da kawowa ai buga nan bige-bige ai kana nan yau yau kai da akida yau ka saka tunani yau ka saka ra'ayi haka sun tabbata kan gaskiya ba sa kai da kawowa wa tifaqim ala umurul aqida sun ittifaqi kan al'amura na aqida wa jama'um bainal ilm wal ibada kuma suna hada tsakanin ilimi da ibada ka ce ai malami da baki shi da ba za a same su suna ilimi kuma suna bautar Allah da wani ilimi ba sa don kakon malami ne bangare ibada ba ruwanka a'a duka biyu da ilimi da ibada suke hadawa wa bayna tawakkul ala Allah wal akhdh bil asbab kuma suna dogaro ga Allah kuma su riki sabab me sabab Allah ce zai azuta ya azutawa ba ta kun an ce zanna a ɗaki ta addu'a Allah ya bani Allah ya ba arziki a cikin ɗaki a kwance tun na roƙi Allah ba ma sabab ba he na yi in je in yi abin da Allah ɗora min na nema noma ne kiwo ne kasuwa ce wani aiki ne sana'a ce zan yi amma in dogara ga Allah samun nasara a wajen Allah za su yi abin da Allah ɗora musu Allah ce ya rizatawa yanzu ka ce misali mutum ya ce ya so aihu sai ce kun bai armi bai sarko Allah Allah ba shi aihuwa ka ya ce maku ci ne eh ya ce maku sai mai hankali kana bai mai hankali ya ce Allah zai bashi ɗabi a ba har sai ya ce kun baka hankali to shi ma haka nan ka ce baka ɗauka asabab kurin ka kwanta kurin a ɗaki suka ce wurin dandana ɗaka Allah Allah na bata wacce Allah bata wacce yau kai randa ne wannan shi mutane ne randa zuwa ki a kawo ko kyan ji an kawo hatta da ake maganar dogaro da Allah annabi ke bada misalin masu dogara ga Allah ya shiga tsuko ya kace sahabbai law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr me yace taqdu khimasan wa taruhu bitana haka yadi manzo Allah ke bada sahabbai labarin cewa inda zaku dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro ga Allah da ya arzuta ku irin yadda yake arzuta tsuntsu tsuntsu bai magaza da tururuwa bai aje na gobe ya ce tsuntsun zai tashi da sahe zai wuta takadu zai wuta da sahe ba cikin shi ba komi bai da a gida ba ba ciki ya kare amma zai dawo da marita cikin shi a ciki to aka tsuntsun ma huta ya yi neman dawo gida ciki a ciki ba zama ba cikin gidan shi ba magana kenan kenan za ka yi sabab kuma ci nasara a hannun Allah kin suna hada tsakanin dogaro ga Allah da yin asbab wa bana tawassu fi dunya wa law rafiya tsakanin eh ma'ana budewa ma'ana jin dadin duniya komai ba ruwanka kai kun ka more kurin a rayi dai suna gama shi tsakanin shi da tsoro tsoron Allah kai akwai tsantsani ita duniya ba budewa komai kurin ka ci komai zo kurin kurin kai ka ci a kuma haka suna da kwadai suna tsoro tsoron su bai hana su ji daɗi su more magana kenan tsoron Allah tsantsani bai hana a ji daɗin duniya more amma ba komi ba kenan akwai takatsatsa wa bainal khawf war raja wal hubb wal bughd kuma suna gane tsakanin tsoro da kamna suna tsoron azabar Allah kuma suna kamnar rahama ta Allah wannan shine addinin annabawa addinin mutanen kwarai ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ايه ادعوا ربكم خوفا وطمعا سنة الله يجر لبار النبوة يتي سنة بوتا تامنا رغبا ورهبا سنة ما سكوا ايه او جمو سنة ما سكوا رأى زابرهم suna kasance da gare mu kake na to wannan akwai masa ka gana ki da wai wanda bai wata ma Allah ta san aljanna bi ibada ba kai mata ma kai da dai baka aljanna ya me kai kenan ka da ra'ayi ne fa bai da kabata Allah kenan ka bauta Allah ne ba dan yin Allah ba dan dai kana san aljanna ne kenan kai ba kenan ka mai bauta na kware wani kuma ya bauta ma Allah wanda bauta ma Allah dan tsoron wuta kenan ba wani ba kenan mai bauta sai bauta Allah idan ka sa shi wuta mai mai bauta ne ko me suka tan mai bauta na kware wanda ya bautar Allah ba dan san aljanna ba barin tsoron wuta ba a wannan shine abid kuma ra'ayi ne ko shi da banza wa shi ne wa abin guda ne wa shi ne mai wata kwarai wanda bai wuta ma Allah ba don tsoron ba don san aljanna ba ba don tsoron wuta ba wannan shine bawan Allah na kwarai mai bauta Allah ta kwarai dan yayi ba kun da Allah iya Allah kurin don tsoron Allah kun da Allah iya Allah ya mishi kurin shine ibada sai wannan hira ce ga annabawa da ya yabe su da wannan siffa suna bautan mu ragaban wa rahaba akwai ne ke su annabawa Allah kuma Allah bane kira wa dora bakum khamata ma ku kira ubangiji kuna kuna masu tsoro kuna masu kwadai haka Allah bane umarni kiran bautar Allah ana yin bauta tsakanin tsoro da azaba an jana an jana sunan huhuken samun tsira bawa huke ina tsuntsu bai tashi da huke daya haka duk mai bautar da bai gama bi ba bai san bautar Allah huke ne na tsuntsu bai tashi da huke daya haka wanda zai rike daya bai bai tsira kudin kai tsoro kudin kai a ya gama biyu khawfan wa wata ma'ana eh kana tsoro kana kwadai shi ne ke baka damar bautar Allah eh shi aka ake so kuma suna hada tsakanin tsoro da kamna wal hubbu da bugu kuma suna suna tsakanin so da ki kenan magana ta suna soyayya ta san iya dan Allah inda yake so su so da ki yake ki ba duka ba wa bainar rahma wal lin suna gama tsakanin tausayawa tsakanin jin kai da tausasawa ga masu imani suna tausaya musu suna jin kansu wal shiddatu wal gilza suna tsakanin tsanani da kabrarawa akan kawure kenan ba sa saura kawure kawure bai samu sauki ba saurara musu wa adam al-ikhtilafu ma ikhtilafu zaman wal makan kuma bas an ka samu azumin jama'a an ka dauko wancan karnin warko na yanzu ta kida da yace ba ta yan shekara 100 ta su daban ce yan shekara 1000 da ta yanzu aqida guda ce ta yan warko da yan karshe duk da zaman ba dai bane ba marasa bisa aqida su iri guda ce annahum la tasammuna bi ghayr islam wa sunnatu wal jama'a su al jama'a ba sa da wani suna dangane ga wani an ba musulunci ba ko sunna ko sai jama'a ɗarika wane hanyar wane su wane suna dangana kansu guwa imma ga islam imma ga sunna imma a ce ga jama'a kamar bayan mi bayanin jama'a mi bayanin jama'a ana ne wannan wannan jama'a da annabi ma shaida masu rayuwa kan irin da annabi ya rayu da sabbai so kina da jama'a nan yace abu na gaba wanda na na goma hirsuhum ala nashal agagata sahiya suna kwadan yada agagata sahiya mana aqida ta gari suna fama kullun da suke taso su tusa aqida ta kwarai lahiyar aqida waddinul qawim suna neman tabbatar da addini mustaqim tsayayye tabbatacce wani ba kwana suke shi wa ta'alimuhum annas wa irshadum zaka same su suna karantar da mutane suna shiryar da mutane wata ƙadimun nasiha da lahun kuma suna ƙoƙarin gudun gabatar da nasiha ga mutane wal itimamu bi umurihim kuma suna kula da lamarin mutane bisa samun ɗin wadda inda aka ce suna ta zo za ka gane wazi amma a jinan bida ba a wa'azi ba so a yi ma don ka gane wani kuma zaka kullum bida ga harin su guda ne kullum su hama su ka a wa'azi ko a yanzu gani ba duk abin da kullum ya zama wata occasion a hana wa'azi ka yi wa'azin fada za ka rikici za ka wane ne kama aka ce ana cikin rabo ne wanda bai so a gane abin da ake raba a kunna wuta ka kunna wuta dami ka kunna wuta don ka gane mai rabo ko kenan su ma haka ne ba sa so a yi karatu don ka gane batansu sai za ka sama kullum ɗan bida ba sa son karatu ba son karantarwa kuma kullum wa masu ko a yanzu hajji su ke ɗan bida wa masu kullum ya zai a kai cikin kai wazi nawa suna ka ana wazi kun dan wa kun taba ji ko da wasa ko da wasa an ce anan anan kasar misali an yi taron malamai a hana kiristoci cewa isa Allah ko dan Allah ana kiran ana cewa Allah iya da da kalmar da ta kai sama ta tsage dutse ya tsage kasa ta tsage kalman kalmar Allah yana magana cikin Qur'ani kun dole girman wannan kalma kun taba ji an taba taro ka ayita a hana wanda kalmar da Allah ka kalma ce muhimmin kalma girman ta da kasar ta mana ta kai sama ta tsaki dutse ya tsaki kasa ta tsaki an da Allah wani da an Allah kai an Allah da amma na hudu ko ko aka amma ya ce kai za a hana ka dan ka ga ko malamin shi magana kaga anan ya hikir malamin shi da Allah ya yi jin yawunan a ga malamin shi magana kan Allah an zagi Allah bi ce ko ba ko ba ruwan shi zai wancan Allah ne mace zagi Allah ne zagin Allah ne wancan wannan kuma kaga an zagi Allah ba ruwan shi amma an taba ko dan ma ko wani zargi ne ma ko ai dan dan shagube ai dan shagube ba kirkiri ba can kirkiri an zagi Allah can zagin Allah ne kirkiri amma malamin shi a dan ai dan shagube ne a wannan da malami na yake da shehu da wannan abin da yake da wani yake ba mai daba a tare hankali amma an zagi Allah ko aka to wannan kake mamaki halin su kenan kullum yan bid'a suna neman ka a yi da'awa ka a gane ka a yi kira a gane gaskiya shi ne halinsu amma ahalin suna da yadda yake sai ka nema a yi wa'azi a halka a wuce makaranta a yi wa'azi a karanta duk wanda ya ra'ana ya sa abin da yake ciki da ba karatun ne kayan sunna akwai karatun akwai komi amma kaga babu da'awa to da san da'awa sama abu ne anan Allah ya kawo mana kiran sunna alhamdulillah kuma kowa kuma abin ci gaban mutane wanda su ma ana godiya har ma waɗanda da ba su ma ba san su ba ma dalilin wa'azin ya kawo aka san su ma haka ma ana godiya ma dan da ayin gado ko ayin gado yanzu Allah ka hudu wasu ma dalilin da suna wa'azi ne a san su to wannan shine hanyar sunna kenan kira zuwa ga Allah to a lokacin nan ne sun mutu ana kiran a gane su kuma ce su ga a a an aka gane matsala ce sai su tashi kuma su kuma su kun suna ana kira su suna rushewa kai ana kira zuwa ga Allah bauta mala shi kadai suna kira a'a kun soki wanda kun ce ba haka ba nan duk wanda ke jima magana wani ma da aji gwadawa a talabijin ki a ta kasa ba na ba a talabijin kiri kiri wani iya kawo iya suka bangaren ahlus sunna to mu sai samu hudi iya kawo magana kira wani Allah ya ci kawo misali ko iya wai ana iya kiran wani Allah ku masu sha ba a yi ka misalin wai wali da nasiru ko da ba shi ko da ganin duk mun anan doya kuma su ni mai da shi a cikin abuna ga hoton shi kasura sautu wa sura ana kallon shi malami da sanani a kasar wannan amma wai iya su kan ahli sunna suna suna inkarin kiran wannan Allah ga wali dan nasiru wali dan nasiru ya shiga ruwa shi ne muridin shi na tsaya cikin ruwa shi wali na tsaya kiran Allah muridin shi ya kiran shi wali ya ce ya wali dan nasiru wali dan nasiru iya iya tsaya sama ruwa bai nutse ba suna tsaya sama ruwa ba su nutse ba iya kiran wali ya ce wali dan nasiru wali dan nasiru can sai ya ga to shi wali dan nasiru iya kiran Allah tun ma kiran Allah yana muridi sai ya ce ya Allah ya kiyasu nan Allah ko ya nutse da ya nutse hewa da nasiru ya kan mushi lahiya ya kai a ba ku mici a kayan abu shi ɗan samun abu a wallah gani dai tun da kai kana kiran Allah ni ma in kira Allah ma to ka shi mai kai baka san da ba san ba baka san da ba me kai ba za ka ba sunan Allah wai anan gaga an karantar da kai mi ya kama sunan walid dan nasir ya tsira ya tafiya sama ruwa ya kama sunan Allah ya nutse haka ne da su me yake suka kawo anan iya suka kawo kenan ana ya kiran wani Allah shi ne magana kenan ka wata wai kuma wani suka Allah sunna kuna jaba kiran kowa wannan hujja ce wa kira wani Allah kuma malamin addini ne Allah shirye da mu to to nan haka ake cikin wannan rudin sai ba su san kiran sunna da a kiran sunna za a gano gaskiya a gano ba kowa sai Allah ba kiran kowa sai Allah ba dogara da kowa sai Allah ba mai badawa ba mai hanawa sai Allah kurum shi ne kiran sunna kenan su suna da akwai masu iya yi akwai zan kan kamar in yi hushi da kai sai ka talauce in maka hushi baka albarka haka ka zamani a kansu duna ma kansu a sunna babu shi Allah shi ke badawa shi ke hanawa shi ke kashewa shi ke rayawa komai Allah wanda shi ne kiran sunna kenan sadin mai dan wani dan burbushin aqida ta shirka ko wani Allah sai kaga iya adawa da kiran sunna to alama al-sunnar jama'a kira suke kullun zuwa ga Allah zuwa ga aqida kyakkyawa suna kwadan musa mutane hanya yace أنهم أعظم الناس صبرا في أقوالهم ومتقررات ذاتهم ودعوتهم كما سوني أعظم الناس صبرا في أقوالهم سين كوا حقولي akan abin da suke faɗa ka zaga kai shari sanan ba sake sanan nan ba sake dan kai shari ka ƙarya ya wasai ba bisa wasawa ba sa fasawa dan ka musu wani abu suna da haƙuri kan maganarsu da mutaqaddatihim mutaqaddatim ana mai mutaqaddatihim abinda suke da aqida kanshi ba su canzawa sanan hakuri kanshi wa da'awatihim da irin kira da suke da sunna ba su canzawa ɗan wanda muna mana magana wai kakka ɗauka wai an ce Allah kamar da ni misali ni ne mana iliya ko wancan zai ne mana wane ne ana magana irin wa'annan wanda ake nema a koyi da su dukkan mu kira da muke yi so muke mu koyi da su ba mun ce mu ne mu wuce kanmu mu ha ma muke ba mu zama kamar haka kuma shi ne aƙidar ta alisunan jama'a don wannan shi ne aƙidar in ka yi daidai kai ne in ka sa ba kai ba ne ba ba da ba na ka shiga an baka shi kenan a aiki ne in ka yi wannan aƙida kai ne alisunan jama'a in kuma ko ba kai ta ba ko ka hodi ba kai ba ne ba kenan wani hali ne ake nema kowa ya zama to kan haka mai neman tsira gobe kiyama yace kuma hirsuhum adal jama'atu wal ulfa suna kwadan kan tsayawa alal jama'a can bayan mun bayani aljama'atu mawafiq alhaq wala kuntu hadaku an sabun bilal nusuri ke cewa abin da kira jama'a abin da yake kan gaskiya waccan jama'a da annabi ma shaida masu rayuwa kan abin da manzo Allah da sahabbai so kira jama'a ba ko kun taron jama'a ba gurin aka zo cikin jama'a garin ku bid'a ne ya ce shiga cikin jama'a Allah ta kara cikin yan bid'a ya ce shigo cikin jama'a annabi ya ce ai jama'a ita ce jama'a jama'a rahama furka azaba a jama'a ba ko ce ba ana ne jama'a wanda manzo Allah ma sheda wanda suke kan Qur'ani da Sunna su ake kira jama'a su ake kira ka zamana a ciki ba kudin ba taron inda rududu kudin garin gasu nan kowa abin da gida make yi dan dai kai kaga da suna kai daya ta ce ka zo cikin jama'a ka ware ka ware a sahabi Abdullah ibn Mas'ud ya ga mana baya abinda ake kira jama'a abinda yake daidai ko da kai ɗaya ne ba ana ne bakurin ka zo cikin jama'a ka sayar da jama'a da yan bida a sunna eh sunna kuran sak yace wa da'awatuhum ilaiha suna da kwaɗan kira zuwa ga sunna wa hassan nasa alaiha suna zaburar da mutane akan sunna wa nabadu min ikhtilaf wal furqa suna ture duk abin da ka rabuwa da raba kai cikin jama'a wa tahdhiru nasa minha kuma suna tsoratar da mutane kan rabuwa kan aqida abu na sha uku yace anna Allah azza wa jal asamahum min takfir ba'dihim ba'da Allah ya kare ahlu sunna wal jama'a da kafirta junansu da kun dan kuskure ce kun naka hurta yanzu ka hurta jina ku ce ko a kashe ni a a akwai kuskure akwai sabanin fahimta Allah ya musu kariya wajen kafirta junansu summa hum yuhakkimuna ala ghair ala ghairihim bil ilm wal adl sukan yi kuma dan mun saba da kai bai ce an ce kai ba kai ba malami ne ba in ga ilimi in suna adalci in ma ce malami ne illa nan kuskure ne duk da ilimin ka nan kuskure ne ba daidai bane ba eh mahabbatu ba'dhum li ba'd kuma suna son juna wa tarahum ba'dhum li ba'd kuma suna tausaya mu junan su wa ta'awunuhum fi ma bainahum suna taimakon juna wa saddu ba'dhum li naqas ba'd kuma wasu na da nan yayi turu kai ka likita suna liƙe ma juna na ƙasa ta wani dai walayi waluna walayi wa'aduna illa aladdin ba sa soyayya ba sa ƙiyayya sai akan addini suna son ka saboda addinin Allah suna ƙin ga don kabar addinin Allah addini shine mizan ba ƙabila ba ba gari ba ba ƙasa ba duk inda kake wannan addinin shi hada bai kula da ƙabilarka ko garinku ko ƙasauku sai yake cewa bayan wannan bambanci sha hudu da ya kawo tsakanin ahalus suna da 'yan bida'a ya ce wa bil jumla a jumlace wa'annan mutane fahim ahasan nasu a halakan yanin zuwa ahalus suna da jama'a su ne mai hali na kwarai a cikin mutane wa aharasuhum ala zakata anfusihim bidatin Allah ta'ala kuma sun yi kowa kwaɗan tsarkake kawunan su da ɗa'a ga Allah don ibadar Allah ɗa'a ga Allah tana ƙara matsoron Allah wa'ausa'un ufukan wa abaduhum nazaran suna da suna da aka ce da suna da buɗewar kirji mana suna da basu kumta kansu jini hujjoji suke za a ɗauko wajen nazarkinsu suna da yalwa ta ganin su iya da faɗi mana suna da basu da kumci na dibu hujjoji ko gane kaza gane masa suna da hankali a takaice wa arhabuhum bil khilaf sadaran kuma wajen kirjin su iya bani ma'ana aka sabani na a ganowa dan ka sa mun kunya tsane ka dan mun samu sabani da kai ko da samu samu sabani ina gane eh baka fahimce ni bane ba eh zai kokarin rikewa mu ja ka kawo in kawo eh ina suna daukan sabani ba kuna da masala kun shike nan sai in biye ga koyon tsare gaba daya a sabu suna raye akwai masala da yawa wadda wani ya ce kaza ce kaza kuma sabana ka ne tun babu nan sari'i kuma yadda kan fahimta shi yanzu ma ka sa misali misali yanzu akwai misali yanzu wanda ina sallah in ta so daga rukuyi hannu su rike wani sai abin rikewa kai ka ce dole ko kuma rike kun rike mun bata kai ka zama dan bid'a ai ta rigima kai ba haka wani a shi ka fahimta kun bi gane ba ɗaukarin kenan za a tattamna a yi bayani waye ƙarin hujja mai a cikin ka ɗauki ka ɗauki duk da saba maka mu gane juna ke suna da kirji mai faɗi mana mai ɗaukan saɓani da mun saba da kai wa alamu bi adabi wa usuli kuma sai kowa sanin ladubba na na saɓani kamar sa kira kira tattamna da mun saba da kai sai san ladabin ya za a yi ni da kai mu gane juna eh yaya ne hanyar da ake bi neman gano muta kan sabani sun san da haka nan sai yake cewa wa safwatul qawl fi mafhum al-sunnah jama'a ta tattar magana ta tattar magana cikin fa'intar ahlus sunna wal jama'a me ake ni a jumlace a takaice yace annaha al-furqatu allati wa'adaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin najati min bain al-firaq ahalus sunna wal jama'a su ne jama'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yama alƙawalin tsira a cikin sauran ƙungiyoyi can baya bayani wani al'umma za ta rufe gida saba'in da uku duka 'yan wuta ne badda ɗaya wace ce ɗayar ya bayani wanda suke kan irin abin da nake kan shi da sahabbaina kada ya ware irin wannan su ake ke su ne ake tasiri jama'a masu tsayawa kan abin da ya yi da shi da sahabban shi su ne jama'ar da ya ma shaida da tsira amma saura ba su tsira kenan ya ce wa madaru hadal wasaf الاتباع السنة وهم بقتل ما جاء بها من الاعتقاد من الاعتقاد والعبادات والهدى والسلوك والاخلاق يجي مدار هذا الوصف duka akai a kawo matsin za a zagayo a zo a kewayo na wannan siffa da aka musu iya nan alattiba suna wa mafakatar maja abiya abinda iya nan kan bin sunna da yin muwafaka ka yi daidai da abin da ya zo ma ji abiya abin da ya zo na sunnar minar itikadat wal ibadat abin da ya zo a sunna ka dace bangaren aƙida ne bangaren ibada ne bangaren huda wa suluk da bangaren karantarwar da sulukin rayuwarka da sauran halayya da jama'ar musulmi na da lazimtar jama'ar musulmi kenan kana cikin su baka karba su dukkan abin sunna ta kawo na aqida bangaren ibada bangaren suluk da a ce ka dace da abin da yazo a sunna wannan shi ake kira da sunnar jama'a yace wa bihaza da wannan siffa la yakhruju ta'rif al-sunnah wal jama'a an ta'rif salaf kenan zaka da abu guda ne da ce al-sunnah wal jama'a ko a ce salaf duk ta'rif guda ne duk magana ce guda duk abu guda ne amma ta asuna jama'a ko a ta salaf ta ɗaya ne wa kada arafana anna salaf hum la'amiluna bil kitab al mutamassikuna bi sunna bayan mun yi bayani me salaf su ne salaf su ne masu aiki da qur'ani masu ruko da sunna su ne salaf aiki da qur'ani da sunna ba ra'ayi ba wannan kowane shine mai zuffar wanda zai aiki da qur'ani da sunna idan yace kenan akan haka fa salaf kenan salaf hum ahlu sunna hum ahlu sunna alladhina anama nabi sallallahu alaihi wasallam sunu ahlu sunna wanda manzo Allah ke ni da su da yayi bai su a can yayi maganar bin hanyar su wa ahlu sunnatu hum salaf salih ahlu sunna sunna a ce ake salafu sali duk duma abu ɗaya ne dai a ce ahlu sunna ko a ce salafu sali magabata na kwarai wa man sara ala nahjihim da duk wanda ya tayi akan hanyar su shine wa hadha huwa al ma'ana al akhas li ahli sunnah wal jamaa wannan bayan da muka shine ma'ana wanda take bantar da ahli sunna wal jamaa ke masu biyayya da ƙur'ani masu ruko da sunna dukkan ɓangaren aƙida ɓangaren ibada ɓangaren suru gaba ɗaya yake fayi khuruji min hadal ma'ana kenan a wannan ma'ana za a hudda kullu tawaif al-mubtadi'a wal hawa za a hudda dukkan kungiyoyi yan bid'a da masan zuciya ya ka misali kal khawarij khawarij masu aqida cewa duk wanda ya yi kabira ya kafurta kuyin kai karya ka zama kahuri kura ka kafurta kuma ka shiga wuta ha abada ba magana cutu kuma yanzu kai iya halitta jinin ka yanzu ka shiga tun da ce ka kafurta yanzu ka shiga da ka kafurta jinin ka halitta kenan suna kiran alkhawarij ya ce da ce sunan harkon kungiya ta bata cikin musulunci sun yawar gwagwan bida'in bida wani jami'a irin masu ganin cewa ba ci Allah ya sama masu tauye alamun sufofi masu ce ba ci Allah ƙulani ta kalamun layi ƙulani ba kalamun layi ba ne ba a baka ce kalamun layi ne kaza makarauke man kalamun layi ma ta ce ma'ana ba ce ma'ana kenan wai akwai da yawa dabin suke don su ya daga ce makalukun ne kurin ƙulani makalukun ne baka ce kalamun layi sai abu da yawa na na ƙidu ya ce da kadariya alkana kadariya ba kadariya wadda ba na wannan ba ana yanka da yasu ba nan kadariya ake ni kadariya wata aƙida ce ita ma hosa tsohuwa ce tun safe suna dare don cin sai musulun akwai ruwa da abdullahi bin umar wasu same shi a makka suka bashi labarin wasu a garinmu suna riyo cewa inal amr unful ma'ana kurin ba wani abu da Allah ya kaddara a cikin wani mafuz wanda za a yi a gaba a Allah ma abu heya wa kana yake sanin shi kuma sana suke ba sai ra'ayi kurin wai ba a ce Allah ya kaddara komai a Allah ma bai san abu heya abin da lokaci abu da abin ya kasance in haƙi ne ya aikata abin ya wa kana ba ce Allah ya san komai kai ya wa kana ya rubuta alal mafuz ba haka bane ba tun sai bai san da dai wanda abdullahi bin umar kitabun mutane an kunje ku ba su labari ni da su ba ni ba su kuma a gaya musu inda za su ba da kwatamcin dutsen uhudu na zinariya akan sadaka akan ibada Allah bai karba ta sun imani da kadara to na dawa sun suna da akidu ne kai musulmi kuma suna da suna azumi ko aiki me kaga nan aiki da ra'ayi duk ra'ayi haka hankalin shiga mishi da mutazila masu aƙida su ma dai masu gabatar da ilimi hankali akan nasi ko da nasi ya zo zai ce a wannan saba hankali baiwa ko nasi ya baka baiwa kuma so sai da aƙida cewa idan mutum misali iya kabira su ba su ce maka huri kuma sai musulmi shi ce yana nan bai da manzilatai ne yana nan tsakanin gida biyu mu suka ce a kamar misali mutum ya bar wannan garin za shi wancan garin nan ya bar musulunci ya ne kahurci a hanya yake amma suka ce daga ya mutu ya isa kun kahuri ne dan mutu ne kuma abada aka ce akidar su ko duka nan da kuma ko da mun wannan don abuwa sai kama ka ra'ayi kama hujja ga ayat qur'ani ga hadisi amma haka suka fahimta mu har duna wa duka wannan gaba daya da na kawar jikin jami'a kin kadariya kin mutazila kin da burji akin kowanne aya da kama ka da kama ka hadisi wa ita ainihin da aka ce kaza ne wannan aya kaza take ni nan da Allah ya ce kaza amma ya garke shi wani bayan naka waye shi a cikin magabata waye wani fahimta a kudin shi ne kuma da mishi shi na kada aiki gane bida bida wata wala ganewa da kai kama ra'ayi zaga abun ba a cikin magabata ba wani ra'ayi shi ne kudin tsakara na gano kana mai saba amma karin kawai sabai haka murjiya so murjiya murjiya masu cewa in dai ka imani shi kenan kudin don kai zina ka shage ka dan musulmi mai imani kuma imanin ka 100% da kai da malaka jibril ɗaya ne da kai da annabi imanin ku ɗaya ne kuma su miyan sallah suke ba su kawo ta kai yanzu ce ka kawo kawo liman musulmi ne kuma cikin musulmi la musulmi suke da rafi da rawafi wasan rafi suke kawo ta sahabbai a kawo suna abubakar cikin shi'a ya sa cikin ƙungiyoyin shi'a abubakar siddiq an gaji abin ka ce wala ta kamira ce ka gaji abin da sauti da sura ga sanar malaman shi'a bayan wani abin da ba a rubuta ka ce an musu karyar da shari ne kiri-kiri mutum ana kallon shi malamin sananne na shi'a zai ce abubakar ya ce kalb bintul kalb aisha ya ce abubakar kare yan kare Allah ya ce la'adatun la'ala abubakar Allah tsini ma subhanallah ya tsini ma ga abubakar ya ga umar ya ga usman iri iri kuma bai kuma komi kuma yau shi musulmi ne kuma ya kama ka wata madogarawa ya kama hujja shi ba hujja zai kama ka tashi suka tambaye shi me ka haka nan aiki da kwalluwa aiki da ana kabar duniya da ana kabace yawan bata iya da yawa duniya in da an ce addini ajiye a yake da ra'ayi to wadan waya da yawa wannan zai kai masan wannan wannan ba san shi ba yawan shine hadarin bin ra'ayi shine muhimmancin bin sunna ka huta ba ruka na hira ya ya ya annabi ya ibadar Allah ya zabi suka yi hankalinka huce lahiya lau amma da ka ajiye da wani ka shiga na wani to ka shiga da shi kayan kai ba wani kuma za a yi wani da ra'ayi ne duk wani wani kungiyoyi wani don kungiyoyi wala kungiyoyi ne wanda kuma da sama da shekara dubu ake su nan ba mai ko ce ta dubu nan ta yi dubu a duniya nan ta wata wanda ba mai ta ta yi dubu tun da ake yansu ke an ji wani bacewa kuma duk abin da ya gana aiki da ra'ayi an ka ce aina wannan abin da ka wadi haka manzan Allah ya wadi haka ya bayani an ayata haka sabon suka aikata har a zace maka haka ya fahimta kai kama ayi shi haka ba ayi wani fahimtar an hadisi ne haka mai fahimtar kuma iya dawo musulmi ne zai mutu aka musulunci amma ka ga bar hanya to shi ta kina shi kenan hanya bata duk tana na kan bar ra'ayi da ka bar kitabu sunna ka bar wani shikenan Allah kiyaye yace kenan wa'annan kenan daga anti ahlus sunna wal jamaa kenan an hudda dukkan wannan kungiyoyi na bid'a ya kawo su ka misali na khawarij da jahmiya da qadariyya da mu'tazila da murji'a da rafida yace wa ghayruhum min ahalil bid'i mimman salaku masalakahu wannan ne an bato maka da wasu ma da yawa ko su da yawa da wa'annan wa'annan daga cikin dai kungiyoyi na yan bid'a da duk wanda ya shiga hanya irin hanyar yan bid'a hanyar su aiki da ra'ayi ko bautar Allah da haka ya kamata a yi ba da nasi ba duk ana abin tushen abin kenan ya ce fa sunnatu huna tuqabidul bid'a ana ce ma sunna kenan kishiyarta bid'a wal jama'atu tuqabidul furqa na ce jama'a da kenan jama'a tana huskantar kungiya na alfurka wanda suka bar jama'a ta musulmi wanda aka ma shaida wa huwa al-maqsud fi al-ahadith allati waradat fi luzum al-jama'ati wa nahy an tafarruq wannan jama'a da ake nihi da hadisan da suka zo kan lazimtan jama'ar abinda manzo Allah yake sabai suke yi da magana tsaya cikin jama'a to wannan jama'a ke nihi kaka saba mata ka rike jama'a masu aiki da kitabu sunna kuma ala fahimu salaf sali yan wannan kalmar ala fahimu salaf ita ce bambanci domin dan bida zai ce maka bayan karin kitabu sunna eh zai ce da qur'ani kwarai kwa masha Allah qur'ani sunna masha Allah amma matsalar ba sa rike qur'ani da sunna akan fa'inta da magabata na kwarai in mun suka kawo sai kaga daga baya ne wani nasu ko malami ko ne shi ce ya kamata aikata to ana ake ana ake barin su ana ake rabuwa tsakanin ahlus sunna wal jama'a azumin jama'a bayan ƙur'ani da sunna he ya zama to kan fa'inta da magabata na ƙwarai yana su kuma bayan sabon za Allah yi wanda ya irin abin da ya da sabon shi don ƙur'anin shi ya san kowa ya rayu da shi ba abin da in karanta ce ya karanta in aikata wa aikace aikata in sallace ya yi in azumin ne ya yi in zikirin ne ya yi in hajjin ce ya yi in azumin komai ya yi kuma sun yi kenan he ka irin nasu ba da wadaka saka da musiba in me sun yi sun ma kai baka yi su suka yi ma kenan ba abin zaka shigo sabo ka ce naka ga a in me zaka yi sai kai irin nasu shi haka annabi ya shaida cewa wanda yake kan irin abin da nake kan shi sabaina can ba mu karanta sunna masira sai yace fa hada wannan bayani allazi qasadahu turjuman alquran abdullah bin abbas wannan bayanin da muka yi shine mai tarjamal alqur'ani mai fasir alqur'ani abdullahi ibn mas'ud haka yayi wannan bayani wannan jama'a ita yake bayani radiyallahu anhu ya fassara maganar Allah ya mata bayatu wujuna wata wata wuju ranar da wasu huskoki za su yi wari wasu huskoki su yi baki kiyama kenan ko ya mata bayatu wujuna wata wata wuju kiyama za ta wakana wasu huskoki za su yi wari wasu su yi baki sai shi abdullahi bin mas'ud cikin tafsirin ibnu kasir da karkashin aya ta 106 cikin ali imran ali imran anan tafsirin wannan bayanin zo sai abdullahi bin mas'ud ke sai maka tafsirin abdullahi bin abbas yake sai maka tafsirin su wane ne huskar su za ta yi hori ta suwa za ta yi baki ga bayanin da abdullahi bin abbas ya yi yace tabayyadu wujuhu ahlus sunnati wal jamaa wa tasawwadu wujuhu al bid'ati wal furqa haka yace huskokin ahlus sunna wal jamaa za su hori fas huskokin yan bid'a da barin hanya za su yi baki haka ya fasara wannan aya shine wannan aya ce wannan wani bai finci ba anaba an karanta wannan aya naga a cikin hudu ba ne sai yake dokan cewa kenan ku ahlus sunna kun tsarkake kanku alhali Allah ce ga mutum kaza kace kanshi Allah san kaza kun kawo wannan bayanin kun ce ku ne gobe ke musu bata hori kaza kaza nace dan uwa wannan da horko dai wannan bayanin ka fahimce shi wannan bayanin wannan tafsirin ba mu ba yanzu mu ahl sunna na da magaran ko wani Najeriya suka yi shi Abdullahi bin Abbas sahabi na manzo Allah ma shaida mai fasara alqur'ani da Allah ba shi ilimi da fiƙin addini shi ne wannan bayanin kuma mun ba mu ce ba wakurin mu ne san fusan ni ne mana iliya wannan ni ne suka ta a hali ne mai son zama haka ya zama to ahadu sunna wal jama'a kuma kuna ku kuna kullum muna wani bayanin asalin jama'a kaku doka wai mun ce ni ne kurin a a iya liman barani Allah kiyaye ko abin da ake ni hali ne aiki ne ba wani ba namu ne mu nan da makaran mu ne wannan mu ne mu a aiki ne wanda wani aikin duk wanda yake ahalu sunna wal jama'a duk wanda ya tsaya an auna gari yake ya lazimci qur'ani da sunna kan fa'inta da magabata na kwarai iya cikin wannan layi iya cikin wanda gobe kiyama zai tashi huska shi tana haske ba ce ba su wani su wani ɗan waye abu ne ƙofa kuma a buɗe ba wani zai baka ba ko ya saka a aikin ka ya saka rishi aikin ka ya hudda ka ka gani abin na wace kamu na wace kamu ne mu mu hawa mu hawa muke ba zama haka ba hawa da muke kira da muke yi shi musu Allah tabbatar da mu kan haka shi ne fahimta sunnawa shi na rasulun jama'a hawa muke mu zamanto wannan siffar ta zamanto tare da mu hawa mutu hambar duniya kan haka kuma na alkawari ne duk wanda ya tsaya kan haka haka manzo Allah hudi duk wanda ya lazamci sunna kitabu sunna a yanda manzo Allah ya rasa bai iya wannan layi kenan huskocin ahlus sunna da jama'a za su yi hori fes wata sau dojo albida da furka yan bid'a kuma in wane ne a wani gari kake duk dan bid'a da tashi hilin kiyama huska baka kiran kowai ne da kadan bid'a ne har kiyama da tashi ta hilin kiyama za gano ga 'yan bida ga 'yan sunna ala sama Allah yin ahalin sunna eh ala sama Allah su ya ce wani tafsir Abdullahi bin Abbas ne ya ce wa lafazin salaf salih yura dafa masala ahalin sunna jama'a yanzu kalmar salaf salih tana nin abu guda ne da ahalin sunna jama'a kamar da laka alaihim aidan haka ana kira ahalin sunna jama'a ana ce ahalin asar ko a ce ahalin hadis ta fi mansura الفرقة الناجية أهل الاتباع والغرباء معناه دين دي أنا كده نسو أتشي مسالي أهل الأثر ما أثر ما نحدث إيه أتشي مساكد حديثي سوى يا لسناني كوجه أهل الحديث دين دي مغلا قولا دين أثر أنا دين زوا أبن دا يكي نا منغن صحابي أنا كده نسو ثابت المنصورة جماعة وتزا أتيمكا جماعة دا الله كي تيمكو ɗarsa masura kenan ana kiransu arsuna jama'a da gwamna ana kiransu furkatin najiya jama'a mai tsira gobe kiyama ko ahlul ittiba masu bi su yan bi ne musu kirkira al-ghuraba baki annabi gwan adin da gwan ba koko annabi ya magana adin da gwan ba koko ma tambaya mun karanta satin da huce na annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai daga diban go fatuba al-ghuraba musulmi ce har bako ce kuma bako kuma ce kuma aljanna ta tabbata ga baki can baya bayani ya gabata dai su waye wani sun tambaya su waye wani bakin ruwa ta Imam Ahmad yace waɗanda suke unasun qalilun fi nasan su kasira ko mutane ne yan kadan cikin mutanen banza masu yawa man yosi ma kasar man yotiyum yace masu bin su masu saba musu su masu bin su ko can baya bayani ya gabata dai su waye gurba wata ruwaya al-gurba sune masu bata abin masu gyara abin da aka bata na addini to kina ana kisa ana kisa al-gurba kenan baki ganin kamun ka abu sabo ya ce wa hadihil asama wal itlaqat mustafidatun min ilma salaf duk wannan sunaye da muka ambata sun zo wuri da dama malaman salaf magabata suna kiran azuna da wannan sunan mada ana ne da azuna jama'a an ci ala asara ko ala hadisi ne dai sai ya ce khasa'isu aqidatu ahlus sunna wal jama'a bangaren nan aqida kun ya dauka abinda aƙidar ahlus jama'a take banta da shi bankaren aƙidarta abinda take banta da shi aƙidar ahlus sunna wal jama'a yace al aqidatu sahiha hiya asasu hada din aqida lahiyayya ita ce jigo ko gimshikin wannan addini a samu aqida lahiyayya tare da kai وكل ما يبنى على غير هذا الأساس فمآلوه إلى الحدم والإنهيار duk abin da aka gina ba kan aƙida kyakkyawa ba to makomashi zai rushe ya ruguje zai lalace wa min hada nara ihtimamin nabi sallallahu alaihi wasallam bi insai hadhihi al-aqida wa tasfiha fi qulubi ashabihi طيلة عمره وذلك من أجل بناء الرجال على قاعدة صلبة وأساس متين تشيسا تولى أبن زامقا يند أنه صلى الله عليه وسلم يبار مهمنش وجن إنساء هذه العقيدة وجن كوى وجن كوى وانا عقيدة وتنسخيها da tabbatar da ita fi gulubi ashabi cikin zukatan sabon shi yayi ta fama tsawon rayuwar shi yayi ta fama kan tabbatar da wani aqida cikin zukatan sabon shi saboda mi dalilin bina'ar rijal don a gina mazaje akan wata ƙa'ida sulba kan wani harsashi mai ƙwari wa asasin matin da fandason mai ƙwari wanda bai rushewa shi zai ba su fama ya kula soja a ƙida ya saka aqida yace wa zallal qur'an fi makkah yatanazzalu 13 aman yatahaddasu an qadiyatin wahida la tataghayyar wai qadiyatul aqida yace shi yasa qur'ani ya ci gaba ya ci gaba da sabka a makka tsawon shekara 10 qur'ani na sabka a makka wannan shekara 13 ya ta haddasa an ka wahida iya magana kan kadiya guda la ta gairu bai canza ta ba ita ce aqida ita ce aqida ita kadiya ta aqida kan aqida ta yi tsawon shekara 23 da iya kira ko sha uku kada ya kan aqida kuran sha uku wannan kuran akan aqida aka ba aka bazanta kuran akan aqida wa tauhidillahi ta'ala da kade ta Allah da ibada sama mun gama magana aqida da tauhidi sadan bambanci tana ce an ce aqida tana tauhidi ya ce kamar ce tauhidi kada ta Allah da ibada ma aqida akwai abu da yawa a same ka da aqida akan haka bangaren imanin ran lahira magana da kiyama magana hisabi magana annabawa magana wuta magana aljanna magana dawama magana don abuwa cikin aqida aqida ne amma tauhidi ma'ana bangaren kada ta Allah da ibada kina nan sallallahu alaihi wasallam yayi hamar wannan shekaru sha uku akan wannan kadiyya guda ba ta canza kan tabbatar da kadiyya ta aqida da tauhidillah da kadai ta Allah da ibada wal ubudatu lahu da bautar Allah kurum wa min ajaliha wa li ahmiyatiha kana annabi sallallahu alaihi wasallam fi makkah la yad'u illa ilayha wa yurabbi ashabahu alaiha لأن الغاية العظمى من خلق الجن والإنس يجي ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam dan muhimmancin wannan aqida annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a makka la yad'u illa ila bai wani kira kurin ya tauhidi kurin kan aqida tauhidi haka ya kawo sahabbai kayan daula wa yurabbi ashabahu alaiha yayi tarbiyar sahabban shi kan wannan aqida ta tauhidi ta me yasa yace li anna al-ghayatul uzma min khalq al-jinn wal ins domin gaya gaya manuha babba babbar manuha ta halittar aljani da mutum wa min irsal rusul babban manuha ta aiko da manzanni wa inzal kutub babban manuha ta sabka da tattawai hi tauhidul lahi azza wajalla fil ibada ke duk wata babban manuha iyaka kololo manuha da ake ni kan halittar aljani da mutum kan aiko da manzanni kan sabka da littawai shi ne babban manuwar a kaɗaya ta Allah da ibada ci babban manuwa shi ne babban manuwar duk abin da ake kai da kawowa kaɗaya ta Allah da ibada wani da Allah ya ce mu ko mutum ko aljani da sabka da littawai ya ko da manzanni duk manuwar dai a kaɗaya ta Allah da ibada ne kuma sai ya ce kama ƙala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halittu ba aljani da mutum sai dan su kaɗe ta ni da ibada na ya kamata mu tsaya sai ranta insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته